الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabba daga Allah madaukakin sarki wadda cikin kaddara wasa da nimarsa ya kawo wannan rana ta juma'a 15 ga watan rabiul akhir wato wata na hudu a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan goma miliyadiyar isa ɗan maryam alaihi salatu wasalamu a satin da ya gabata muka zo ƙarshen karatun ikimawar wafa kuma yau insha Allah za mu shiga sabon littafi mai suna sharhu sunna shi wannan littafi mai suna sharhu sunna na imam ahalus suna wal jama'a ne shi ne abu muhammad hassan bin ali bin khalaf al-barbahari ya mutu a shekara ta 329 ya mutu a shekara ta 329 a hijiriya ta kalandar musulunci Allah ya masa rahama barin fara da mukaddimar malamin a darasinmu na farko wato darasi ɗaya kenan malin ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لنتي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد lan yasla hala hadhihi umma malam yace halin waɗannan al'umman na yanzu ba zai gyaru ba illa bima salaha bihi awwaluha sai da abin da na farkonta ya gyaru wato abin da ya gyara farkon al'umma to yanzu ma shi zai gyara ta wala yakhfa malin ya ce abin ba a ɓoye yake ba ala aqil ne akan duk wani mai hankali anna awwala hadhihi umma farkon waɗannan al'umma kanu yata'allamuna ilma lil amali bihi suna neman ilimi ne don su yi aiki da shi farkon al'umma kenan suna neman ilimi ne don su yi aiki da shi la an yarkanu ila ma alimu ba wai a dan su karkata zuwa ga abin da suka koya bane duna amalin ba tare da wani aiki ba kama huwa halun al'ana kaman yin da muke halin mu a yanzu mu karatun ado ne karatun kwalliya ne karatun riga ne karatun abin alfahari ne ba aikin ba nasallallahu al'afiya wafi kala ibn kutaiba a irin wannan hali ne ma ibn kutaiba ya wata magana ya ce kunna zamanin na ta zurminar jihali a kowane lokaci da mun karance muna uzurin jahilci ne ba yawan ilimi faƙaɗe sirrin na la'ana amma kuma yanzu mun zo wani lokaci na hataju ilal ihzari min al ilimi yanzu da ilimi kuma ke uzuri wato ga ilimin ya bozo ko'ina da birni da ƙauyi ko'ina da ilimin amma ba aiki ina wata mun gane sabarin wancan lokacin jahilcin ne ba ilimin amma kuma akwai tsoron Allah dauki misali lokacin da bature ya zo arewacin najeriya mafi girman malami a mafiya yawan wurarenmu malam wani kan ta halari hidi mafi girman malami haka ne suka ga ba su da ƙarfin tunkarar wa'annan turawan da baki sai suka amfani da wata hikima suka ce duk wanda ya san harafi ɗaya na boko kafiri ne jama'a kuma sai suka yadda da aka yi zama ana gudun boko ba a so a yi kuna da bai tasiri ba ya yi tasiri sai daga baya aka gane ashe ba sanin harafin ne yake batar da mutum ba a aiki da abin da harafin ya zo da shi ne yake batar da mutum da aka zai aka shiga akwai karatun boko kuna jin ba dan Allah ba su wannan fahimtar ba suka bari turawan suka shigo da sai ko mu rinka jin labarin musulunci a sudan walla da babu shi anan don ilimin yana shigowa ne da tallan kiristanci shi ta daga ko aregun da suka zauna za ka ga kiristanci ya fi yawa gurin daga inda suka shigo kuma za ka samu duk kiristanci ne ma kun ga ba ilimi da jahilci amma kun bai aiki da ilimin ya sa muke morar abin zuwa yanzu fali ilimin marhubin malam yace ilimi tabbas abun kwadayi ne abun so ne la shakka fi babu kowato a cikinsa walakin al'amal bihi matalubun la gina anhu amma ba aiki da ilimin shine mafi girma abin da ake nema ba a wadata da gare shi wal ilmu yuqaddimu wal ilmu yuqaddimu al'amala shi ilimi shi ake gabatarwa akan aiki li'annahu asluhu domin ilimin shine asalin aikin wa shartuhu kuma ilimin shine sharɗin aikin wal amalu yatba'uhu na haka aiki yana bin ilimi ne li'annahu samaratuhu wa far'uhu don shi shine jijiyarsa kuma shine reshensa falawla al'amala malam yace ba dan aiki ba ma kana li ilimi fa'ida da ilimi da wata fa'ida an ban jabin malam ce ko ba dan dan ayi aiki aka ce ayi ilimi da babu aikin to da ilimin bai da wata fa'ida ba za ba ta lokaci wajen neman sa ba ba ta lokaci ne kama kila kaman yanda wani malami ya rera waka yake cewa وعالم بعلمه لم يعملنا معذب من قبل عباد الوثني yace malami da iliminsa wanda baya aiki da ilimin sai an fara masa azaba kafin a fara mai bautar gunki mutumin da ya ilimi baya aiki da ilimin sai an fara yi masa azaba kafin a yi bautar gunki wala hazaban na ahadun kada ba daya ya yi tsammani an ilma gaya shi ilimi shine makura shi ilimi shine babban abin da ake so bal al'ilmu khadimul amali shi ilimi shine mai hidima wa aiki shi ilimi hadimi ne ma aiki wal amalu ghayatul imnaka shi aiki shine makurar ilimi an bayyana aiki shine makurar ilimi falaulal amalu ba dan aiki ba lamin talab ilimin da ba ne ilimi ba yanzu ka je ne ka bata lokacinka ka koyi ilimin likitanci sai ka zo gida kwanta aka yi bacci to bi amfani ilimin naka ba da amfani da baka nema ba walau lal ilma lam yutalab amalun kuma ba dan ilimi ba kuma za ba bukaci aiki ba kenan da ilimi da aiki a jiyare suke dan juma ne da dan jummai wasa daga ibn rushdi ibn rushdi yayi gaskiya hina kala inda yace kana lil ilmu fi suduri shi ilimi ya gaje yake wal yawma amma a yau sara fi siyabi ilimi ya zama a jiriya an gani asalin ilimi a gaje a zuke yake amma yau ilimin a riga yake idan ka zo za ka yi wa'azi idan ba ka sa katuwar riga mai ayyuki mai aiki yadin yana sheƙi ba ga hula ta ji tawon ba za a saurare ka ba haka ne mai saurana ka ba su da yawa amma idan ka sa riga ta ji karin guga ka sa ƙobi tana ƙyalli kana zuwa shi mai wa'azi ya zo kaga yanzu ilimi ya bar zuciya ya koma ina ya koma riga ilam allaman Allah wa iyaka malam yace ka sani Allah ya fahimtar da ni da kai anna asali ilimi wal amalu al ikhlas asalin ilimi da aiki shine ikhlasi fayanbagi lil alam ya dace ga malami an ya takallama bi niyyatin wa hasani sidiki ko kasadi idan zai yi magana ya yi magana da niyya da kyakkyawar manufa ya yi magana da niyya mai kyau da kyakkyawar manufa wa na salafu magabata malaman kwarai sun kasance ya tilbu da ilimalillah su suna neman ilimi ne saboda Allah fanabilu da aka suka kware a harkar ilimi wasaru a imma yukuta dabihim sai suka zama jagorori da ake yin koyi da su wal yau amma yau yaksurul kalam maganganu ne suka yawaita ma'ana kasar ilimi amma kuma ilimin a tawaye yake babu ilimin sai su rutu a baki wasu il kasari ga mummunan manufa ga mummunan manufa a mafiya yawan bakin malamai Allah ya sauka wa min zalika daga haka ne ya tarakhasu ladaina an al-ilma la budda an ya'mala bi shi ba ilimi ba makawa in dai ana son ya ci sunansa ilimi sai an yi aiki da shi wa an al-amala yanbaghi lahu ilimi kuma aikin ba zai yi ba sai da ilimi shi kuma aikin ba zai yi ba sai da ilimi wala budda lahu min ikhlas kuma duka su biyan da ilimin da aikin dole a sami ikhlasi a ciki shi ونسأل الله التوفيق والإخلاص قال أبو عبيدة مؤمر بن المثنى من أراد أن يأكل خبز بالعلم wanda yake so ya ci masa da ilimi falata bakki alayhil bawaki to masu kuka zai masa kuka wanda ya maida iliminsa shine abincinsa ilimin shine abincin shi ne suturarsa shi ne gidansa shi ne rayuwarsa to wannan abin tausayi ne abin amurkuka ne na? halin muke shi kenan a yau wa bil khitami atawajjahu ila Allah ta'ala malam yace a ƙarshe ina fuskantar Allah madaukakin sarki bi an ya taqabbala minna wa ha'a hadal amal akan ya karba mana wannan aikin wa yaj'alahu nafi'an lana wa lil muslimin kuma ya sanya shi zamo mai amfani gare mu da musulmai baki daya ajma'i wa an yajaza man qamu ala hadal amali khayl jaza' kuma duk wanda ya miƙe da wannan aikin Allah ka saka mai da alkhairi wani shine mukaddimar malamin littafi sai tarjamar imam barbahari sai tarjama waye shi waye wannan malamin me wannan littafin ke ismuhu wa nasbuhu sunansa da dangantakarsa huwal imamu alqudwa shi jagora ne abun kwaikwayo shekul hanabila shek ne shehin malami ne a mazhaba ta hanabila ahmad bin hanbal ko wa kabirihim fi qasfi asrihi kuma shine ma babban sa a lokacin sa jagora a cikin mazhaba ta hanabila al-hafizu al-muttaqinu al-ramani mahaddici ne as-sikka alfaƙihi malamin hadisi ne malamin fiƙihu ne shi ne abu muhammadu hassan bin aliyu bin khalafa albarbahari bi fatahil ba almuwahida wa sukunan ra almuhmala wa fatahul ba الثانية أيضا والراء المهملة أيضا بعد الها والعلف نسبته إلى بربهار قريني بربهار sai aka mai aka danganta ga wannan gari zama albarbahari wahiyar al'adawiyya allati ta jalomil hindu tana yankin indiya ne ita wannan garin kana imamul barbahari kawalan bilhaki shi imamul barbahari mutum ne mai yawan magana da gaskiya da ya ilil asari kuma yana kiran zuwa ga asar zuwa ga mutanen farko la ya khafu billahi law matalahi baya jin tsoron zargin mai zargi akan al'amarin Allah ko ka zage shi ko ka ce yayi ma ko ya burge ka ko ka ya burge ka ba abin da ya jami shi wa kana shadidul inkari ala ahli bid'ah wal ahwa shi imam barbahari yana da tsanani yana da matsawa akan yan bid'a da masu zuciya baya musu wasa shadidul mabayana lahum bil yadi wal lisan yana tsananta bayyana su da hannu da baki duk inda suke baya boye su sahibu sitin inda sultan sannan yana da wani matsayi a gurin sarakuna a gurin shugabanni nasha abu muhammad wasada bai'ati ila ilmiya jayyida shi ya taso ne a tsakiya na garin da yake da matattara malamai faƙada sahiba jama'a min ashabil imam ahmad ya zauna da mutane da yawa ɗaliban imam ahmad bin hanbali minhum al-imam ahmad bin muhammad daga cin wani zauna da su akwai imam ahmad bin muhammad abubakar marwazi sahibul imam ahmad shi kuma ɗalibin imam ahmad ne wahal najaba talamiza kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajiransa wasu hiba aidan sahal bin abdullahi har illa yau ya zauna da sahal dan abdullahi al-tasari warawa anu qawluhu a gurinsa ma ya rawaito wata magana da yake kitowa inna la khalaqa duniya Allah ya halici duniya waja'ala fiha juhalan sai ya sanya jahilai a ciki wa ulama ya kuma sanya malamai a ciki wa afdalal ilm ma wa milabi aiki ilimi mafi falala shine ilimin da aka yi aiki da shi wal ilmu kulluhu hujjatun ilimi gaba ɗayan sa hujja ce illa ma umila bihi sai dai wanda aka aiki da shi wal amalu bihi hibaun aiki da ilimin kuma kura ce aiki da ilimin kura ce illa masaha sai dai abin da ya inganta da haka kenan kana da ilimi kai ta aiki kai ta aiki da ilimin amma fa aikin da kai ba ingantaccen aiki bane ya zama aikin banza falastu aka ta'o bihi illa ma illa da sinai masha Allah daka ba zan yanke da shi ba sai dai abin da Allah ya keɓe shi masha Allah shiyukuhu talabul ilmi malamansa da kuma neman iliminsa laqad kana barbahari rahimahullahu mubarrizan fi talabul ilmi shi yana da taka tsantsan wajen neman ilimi ba a gurin kowane malami yake neman ilimi ba dama malamin habir ya ba mu shawara in za ka yi karatu ka yi karatu a gurin malamin sunna in za ka yi tambaya matsalolin addini tambayi malamin sunna in ba haka ba ka shiga uku wa harisan ala tasili sannan yana kwaɗayin samun ilimi haifu talakal ilma ala jama'a ta yadda ya sari da ilimi a hannun mutane min kibara sahabi liman ahmad daga manya-manyan ɗaliban imam ahmad bin hanbali wa min bainihim da wanda suke tsakaninsu na ɗaya akwai ahmad bin muhammad bin hajjaj bin abdulaziz abubakar al-marwazi malamin sani al-imam al-qudwa al-faqi shi malami ne abun koyi kuma gashi ya san fiqhu al-muhdith malamin hadisi ne a nazir bagadad mazaunin garin bagadada ne can da yake iraq sahib imam ahmad shi ɗalibi na imam ahmad bin hanbali na biyu akwai sahib bin abdullahi bin yunus at-taskari abu muhammad al-imamu al-abi malami ne mai yawan bauta al-zahiri sannan mai gudun duniya lahu mawa'izin wa ahwalin wa karamatun yana da wa'azozi da wasu halaye da wasu karamomi da ke tare da shi makatar ilmiya wasu na ulama alaihi matsayinsa na ilimi da kuma yaban da malamai suka yi masa ƙala abu abdullahi alfaqi abu abdullahi alfaqi ya ce izara aital bagadadi idan ka ga mutumin bagadada yuhibba abal hasan bin bashar yana son baban Hassan ɗan Bashar wa aba Muhammad al-Barbahari kuma yana son Abu Muhammad al-Barbahari fa alam annahu sahibu sunna wannan mai son sunna ne in dai kaji mutum yana son al-Barbahari to shi ma mai son sunna ne qala ibn kathir ibn kathir yace al-alam az-zahid al-faqih al-hanbali malami ne mai zuhudi ne faƙihi ne ɗan mazhabar hambali ne alwa'iz kuma mai wa'azi ne kana shadidan ala ahli bid'i yana da tsanani akan yan bid'a wal ma'asi da masu sabo wa kana kaybil qudra ta'azzimuhu al khasa wal amma yana da wani girma yana da wani matsayi wanda ɗaiɗaikun mutane da jama'a da yawa suke girmama shi qala ibn abi ya'la abi ya alama ya magana a kansa ya ce shekhu ɗa'ifin min wakati shi dattijo ne malami ne na wasu jama'a a lokacinsa wa mutuƙaddimu ha fil inkari ala alibidai wal mubayanatu lahum bil yadi wal lisan daga cikin abinda yake banta da shi akwai kyamar yan bid'a da kuma bayyana su da hannu da baki wa kan lahu saitun inda sultan yana da wani girma ko matsayi a gurin masu mulki wa qadamun inda al-ashabi wa kana hadal a'imma al-arifina yana ɗaya daga cikin jagorori masana wal hufazul usul al-mutaqin kuma yana mahaddaci ne da usul wa thiqatul mu'minin kuma thiqa ne a cikin mu'mini zuhuduhu wa wara'uhu gudun duniyarsa laƙada urifar imamul barbahari da zuhuri walwara'u an san imamul barbahari da gudun duniya wa kada zakara abul hassan bin bashar kala tanazzahal barbahari min miras abihi an sabina alfa dirhami shi imamul barbahari gadan da mahaifinsu ya bar musu dirhami dubu saba'in ya ce baya so dirhami dubu saba'in gadon babansu ya ce shi baya so ya haƙura bai da bukata don me don gudun duniya wa ƙalibin abiyala ibn abiyala ya ce wa kan lillal bahari mujahadatun wa muqamatun fi dini kasira barbahari yana da wasu kokari da wasu matsayi a a cikin addini masu yawa mawqifu min ahli bid'ah matsayinsa akan yan bid'a laqad kana imam al-barbahari rahimahullah shadidan ala ahli bid'ah wal ahwa yana da tsanani akan yan bid'a da masu son zuciya munabizan lahum bil yadi wal lisan yana bayyana su da hannu da baki wa huwa fi hadha kullihi mutabilis ali ali masaliki ahlus sunna wal jamaa duk abun da yake yi yana bin ahlus sunna ne da jama'a fi mu'amalat ahl bid'i wajen mu'amala da yan bid'a wal ahwa da kuma son zuciya faƙar kana rimullah harisan ala sifayi hadhi dini yana da kuɗe wajen ganin an tsarkake wannan addinin wa ibadi kullama alika bihi mil bid'i kuma a nisantar da addini da duk abin da aka rataya masa na bid'a wal hawa da san rai wa tajahumi da kuma kame fuska walijizal da kuma hala irin na mutazilawa wata mash'urin da kuma nisantar asha'ira wata sawuf da sufanci wata shayyu da shi'a wata rafu da kuma rafudawa wa min talamizihi daga cikin almajiransa akwai na daya الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن بن عبيد الله بن محمد الأكبري daga cikin ɗalibansu akwai alƙudwa shi ne abu abdullahi ɗan ubaidillahi ɗan muhammad akabari ashahiri bibin batta sunan ibn batta ya fi shahara tufiya fil muharram ya rasa a watan muharram min sana saba wa samanina wa salasa mi'a shekara ɗari uku da saba'in ko da tamanin da bakwai na biyu imam al-kudwa annatiki bil hikima muhammad bin ahmad bin isma'ila al-bagadadi abul husaini bin sam'un الواعظ صاحب الأهوال والمقامات توفي في نصف ذي القعدة يا رسول أتذكر وتن ذي القعدة sana 87 wa 300 shekara 387 ni na tahuwa fatu sana'arsa da kuma rasuwarsa lamma kana imamu albarbahari rahimahullahu lahu min as-simti wal hiba to tunda wannan jagoran imamu albarbahari yana da wani matsayi da kuma kwarjini inda la'ama wal khasa a gurin ɗaiɗaikun mutane da kuma jama'a walahu minal hadawa inda sultani kuma yana da wani matsayi a gurin sarakuna kadaran kabiran wani matsayi mai girma ma fai a ahal hawa wal bidai wal ma'adina amma baya barin yan bidiya baya barin yan son zuciya baya barin yan shishigi lahu yuwallibuna sultana wa yagizuna qalbahu alayhi amma sarakunan suna samun matsala da shi yadda suke tsananta masa hatta amar khalifal kahir wazira har sarki kahir ya umarci wazirinsa ibni makalla fi sarta ihida wa shirina wa salasamiya a shekara ta 311 bilkababi albarbahari akan akama imam al-bahari wa ashabu shi da mutanen almajiransa fasatar al-barbahari wa qubida ala jama'at min kibar ashabihi aka kama shi da shi da manya-manyan sahabbansa wa humilu ila basara aka kai su basara wa aqaba Allah ta'ala ibni maqalla amma Allah madaukakin sarki sai da ya azabta da ibni maqalla ala fi'lihi zalika akan dalilin kama wannan bawan Allah ne yi bi an sakita alaihi alqahira mutanen alqahira duk suka yi fushi da shi wa haraba ibn maqalla ibn maqalla ya gudu wa azal alqahir ya bar garin qahira an wazaratihi wa taraha fi darihi nar harama aka kone gidansa وقعود على القاهرة بالله يوم, يوم الأربعاء لست من شهر جمال الجمال الآخرة سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة aka kama shi a garin alkahira shekara ta 322 wahu bisa aka tsare shi wahuli'a aka cire shi wasu milad ainihu aka tsayar masa dandinan guda biyu fi hazal yawm a wannan ranar hatta sa hatta salata jami'an haddik idan suka tsiyayi fa umiya aka makantar da shi thumma tafaddala Allah ta'ala wa adal barbahari ila hishmatihi barbahari ya dawo wa iyalansa hatta inna lamma tufiya abu abdullahi bin bin bin arfa wa hadara janazatahu lokacin da Allah mai rasuwa abu abdullahi waɗanda suka zo da nazarsa akwai amasil abana a duniya wa dini akwai zaɓaɓɓu a duniya da kuma addini wa kan muqaddimu ala jama'atihim fil imama al-barbahari wa zalika fi safar hakan ya faru ne a watan safar shekara ta 323 wa fi hadhihi sana izdadat hishmatul barbahari wa alimat kalmata وظهر أصحابه وانتشروا في الإنكار على المبتدئة ثم ɗalibansa suka bayyana da irin halin da yake yi wajen kyamar ɗan bidi'a rahimahullahu al-imam al-bahari faqad kana imaman a qudwatan sunniyan min sayfan musallatan ala ahli bid'ah wa zanadika Allah ya masa rahama imam al-bahari hakika kasance jagora ne yana da matsayi kuma ahalus sunna ne takwabi ne da Allah ya zare shi wa ɗan bid'a da kuma zindikai wannan shine a mukaddima na ko kuma labari na shi imam balbal bahari ƙarar balbahari rahimahullah ya fara da littafin nasa da alhamdulillahi lazi hadana lil islam godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya da mu addinin musulunci wa manna alaina bihi kuma ya mana kyauta da shi wa karajana min khairu ummatin kuma ya fitar da mu daga cikin al'umma mafi alkhairi fa nas'alahu tawfiqi muna roƙon sa ya datar da mu lima hibu yarda ga abin da yake so kuma ya amince walhifiza mimma ya karaho wa ya kuma ya kare mu daga abin da Allah baya so kuma yake fushi da shi sharhi hadhihi khutbatul kitab wannan khutba ta littafi fa ba'da bi alhamdulillah malan ya fara da kalmar alhamdulillah amalan da sunna dan kwaikwayon sunna duk abin da zaka fara ka fara shi da alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallama ya hamdulillah wa yasna alaihi manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana godewa Allah yana yaban Allah fi kitabatihi wa mukhtabatihi idan zai rubuta wasiqa idan zai yi khutba duk haka yake wa hadha kana salafu salihu wa halu ilmi wannan aikin ma irin sa magabata na kore suke yi hakanan ma irinsa mutanen kirki suke yi da masu ilimi duk an su fara da alhamdulillah yabtada'una kutubahum bi bismillahir rahmanir rahim suna fara rubutunsu na littafi da kalmar bismillahir rahmanir rahim iktida'an bil kitabil azizi dan kwaikwayon alqur'ani mai girma wa bi alhamdulillahi rabbil alamin kuma suna farawa da kalmar alhamdulillahi rabbil alamin iktida'an bi fi'lin nabi dan kwaikwayon aikin annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahu kana dan manzo Allah ya kasance idza arada an yakhutuba idan yana son ya khutba aw ya takallama ko kuma zai yi magana aw yunabbaha ko kuma zai fadakar ala shay'in akan wani abu ya hamdulillah wa yusna alaihi yana godiya Allah ne kuma ya yabe shi summa yubayyin ma yuridu bayanahu alaihi salatu wassalam sannan sai manzon Allah ya bayanin abin da yake so ya bayyana fal mu'allifu nahaja hadal manhaj da aka mai littafin sai ya ɗauki irin wannan hanya muktadiyan biman salafa domin kwaikwayon waɗanda suka gabata wa huwal buda'atu bi alhamdulillah shine farawa da kalmar alhamdulillah wa ma'ana alhamdulillah ma'anar kalmar alhamdulillah ai jami'ul muhamida lillahi dukkan wani siga ta yabo ko ta godiya to ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka alhamdu huwa almadahu wa sana kalmar alhamdu ma'anarta almadahu yabo da godiya alal mamduh akan wanda ake godewa din fallahu jalla wa ala yuhmadu li zatihi wa yuhmadu li asma'ihi wa sifatihi Allah madaukakin sarki ana gode masa a zatinsa ana gode masa a sunayensa ana gode masa a siffofinsa wa yuhmadu subhanahu ala af'ali ana godewa Allah akan ayyukansa wala huwa jami'u anwa'ul hamd ga duk wani nau'i na alhamdu ga Allah yake tabbata la'ana jami'an ni'ami minhu subhanahu ya duk wata ni'ima daga Allah take amma gairuhu amma wani Allah fa yuhmadu ala qadri ma yusdi min aljamili in ba Allah bane to shi ana gode masa ne dalilin wani abu mai kyau da yi ba ka cokam ake gode masa ba walakin alhamda almutlaqu alkamil shamil huwallah amma dai alhamdu sake haɗaɗɗiya Allah ke yiwa fala yajuzu laka an taqula bi halatta kai kace alhamdu li fulani ka faɗi kana alhamdu ga wani ba kace alhamdu li abdullahi alhamdu la adam a alhamdu a a ba za ka wani kalma ga wani Allah ba bi ma'ana al-istiqrar hada la yajuz illa lillah wannan ka alhamdu ba ta halatta ai kowa sai Allah an gane kama fil qur'an kaman yanda zucin al-qur'an yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الحمد لله الحمد لله نبات مغاني أما أن تقول أشكر فلان أما كلمة شكر ذاك يقاوني أشكر فلان أشكر لفلان wannan babu laifin ka faɗa wani ka gode masa akan wannan ni'imar da ya maka kenan tsakanin ashukuru da alhamdu akwai bambanci an gane ita alhamdu duk wata siga ta godiya da duk wani aiki mai kyau ta tattaro ita kuma ashukuru ta keɓe wani abu wannan abin da aka yi ma yanzu a kansa ke faɗan kalma ashukuru ina ba ta mun gane alaikun salam yawwa shukura yawwa wannan din ya ya ka wannan abu amma da kace alhamdulillah ba ah au ahmadu fulani ko kuma kace ahmadu ahmadu ba za ka ce alhamdu ba ahmadu fulanun ala kaza wa kaza ahmadu fulan ala kaza wa kaza ka ina gorewa ne saboda kaza da kaza da yamin dan akwai abin da bai sai ma ba na ni'ima bi ma'ana takhasisu shay allazi min ajlihi hamita abin nufi kebe wani abu wanda dalilin sa ne yasa ka gode masa aw shakarta alaihi ko kuma kai masa ashkur din fala ba su wannan babu le amma an ta kula alhamdulillah fulanin fa hada la yajuzu illa ala allah illa illa fi haƙƙin lahi wannan alhamdu baya halarta sai a haƙƙin Allah wallah ismun min asma'ihi ta'ala Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wa ma'anahu ma'anarsa al-ma'aluhu al-ma'abudu kalmar Allahu shine abun bauta li'anal uluhiyya ma'anaha al-ubudiyya dan abinda ake nufi da uluhiyya ita ce bauta wawa ismun wannan wani suna ne la yutlaqu illa ala Allah kalmar Allah ba a dora kowa sai Allah hatta arna ba sa kiran abin bautarsu da Allah walam ya tasamma bihi ahadun ghayrullah abadan wannan suna na Allah ba a ambaton wani in ba Allah ba har abada hatta aljabalira wal kafara wal mulahida ma minhum ahadun samma nafsahu Allah Allah hatta waɗanda suke jiji da kai masu girman kai kafirai masu bautar gunki babu wanda ya ce wa kansa shi Allah ne wa fir'aunu ma qala ana Allah fir'auna ma bai taɓa cewa ni Allah bane wa inna ma qala ana rabbukumul a'la bai ce ana Allah ba ya ce ni ne dai ubangijinku mafi girma amma bai ce ni ne Allah ba fa hadha ismun khasun billahi azza wa jalla sunan Allah suna ne da yake banta ga Allah shi kadai ba mu irin sa duk duniya tun daga farko har ƙarshe rabb wa rabbul alamin ar-rabb ma'anahu al-malik in aka ce rabbu abin nufi mamallaki al-mutasarrif mai jujjuyawa wal alamin kalmar alamin kuma jam'u alam shine jam'i alama ina tuta mana ta mata alam me zaki da mata alam alama ce ta wani yanki ko to duk abin da ka ganshi a duniya sunansa alam alama ce akwai wanda yi shi ba shi samar da kansa ba wa huwa jami'ul makhluqat shine duk abubuwan da aka halitta wallahu wa rabbuha wa khaliquha wa mudabbiruha wa ma'budaha wa ilahuha to duk abin da aka halitta din a duniya kowanne iri ne Allah shine mahalicin su shine ubangijin su shine mai jujjuya su kuma shine abin bautar su kuma shine Allah su qauluhu alhamdulillahi allazi hadana lil islam malam yace godiya ta tabbata ga Allah da ya shirye da mu musulunci al-islamu akbaru ni'ima musulunci shine mafi girman ni'ima ga mutum idan Allah madaukakin sarki yayi ka musulmi to babu wata ni'ima a duniya da tafi ta girma kai bata ma kai ta ba ana ta kuka tsadar man fetur ana ta kuka tsadar dala karewan naira ana ta kuka a tsadar abinci kuna jin waɗannan suna ni'ima a duniya a ni'ima ne amma ba su ne manya-manyan ni'imomi ba ba su ne manya-manyan ni'imomi ba man fetur abinci dukiya ba su ne manya-manyan ni'imomi ba wa'annan wasu ni'imomi daga cikin ni'imomi da aka waɗannan abubuwa guda uku da muke kokawa da su akwai ni'imomi dubbai waɗanda sun fi su muhimmanci amma hankali ɗan adam baya waigensu yanzu waɗannan kudin yake waige yake kallonsu don su a gurinsa shine rayuwar duniya a اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah madaukakin sarki yace a yau daga wannan rana ran da aka saukar da wannan aya yace na cika muku addini kuma na cika muku ni'imata akan ku ni'ima ta cika an gane Allah yace ya cika ni'ima akan al'ummarsa wa rabitu lakum islam dina kuma na amince muku musulunci shine addini daka babu babu wata ni'ima mai girma akan dan adam da ta kai musulunci alhamdulillah فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين da cikar musulunci ni'ima ta cika akan musulmai wallahu jalla wa ala ya ƙul Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ƙul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu ayar ya maulidi ko ƙul ka ce bi fadlillahi saboda falalar Allah wa bi rahmatihi kuma saboda rahamar Allah fa bi zalika to da wannan falyafrahu fi farin ciki fadlullahi huwa al-islam fadlullahi huwa al-islam falar da Allah ke magana anan shine musulunci war rahama huwa al-qur'an war rahama huwa al-qur'an rahamar kuma ita ce al-qur'ani falyafrahu bil islam wa bil qur'an da aka mutane su yi farin ciki su yi farin ciki da samun ƙura'ani su yi farin ciki da musulunci ka ji daɗi kai musulmi ne ka yi farin ciki ga alƙura'ani ina ba tamun gane da aka yi ne wanda zai mafafasara mafi inganci in ka kawo wannan ayar ishtihadin kanka ne ina ba tamun gane a matsayin kare abin da kake so za mu takaita ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah